أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar talata bakwai ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka da muke gabatarwa a cikin wannan babban masallaci mai albarka na kandegar national wato masallacin juma'a na cikin kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wannan kuma shine darasinmu na shida a wannan shekara a cikin surat nisa a cikin suratun nisa wannan shine darasi na tara ko ba haka ba wannan shine darasinmu na tara a ajiya idan ba a manta ba wato mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha hudu yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi ya kare mu daga waɗawa wato cikin talalabiya ta shaidan wato idan wato mun faɗi abin da yake ba daidai ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya ankarar da mu ya ganar da mu mu dawo mu ce ba daidai ba ne ba wannan Allah ya wato ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta alaramma Allah subhanahu wata'ala ya ce wallati ya'tina al-fahishata أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum, waɗannan da suke zakke ba alfasha daga cikin matayenku, matayenku kusuwa, wasu malamai suka ce matayenku ku musulmai, wasu malamai suka ce a matayenku ku mutane ‘yan adam, amma maganar da tafi inganci shine ku musulmai, gane ko ku muminai, wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum. wanda suke aikata alfasha idan aka ce alfasha ana ana nufin zina a alkur'ani da yawa yana ɓoye waɗansu kalmomi sai ya kawo su da wasu kalmomi saboda kinaya wato ba wai ɓoyewa ta ka a gane ma'ana ba sitirtawa kun gane ko a cikin zance ga abu kaza ƙiri-ƙiri ne to abu kaza kuma yana ɗan rufa wa abin to sai ka ɗauki wacce take ɗan sara take ɗan wato suturtawa ya fi ko kana karantarwa idan akwai kalmomi guda biyu ɗaya ta ɗan fi rufe asirin abu in gane ko to ya kamata in dai za a gane sai dai in waɗanda kake karantarwa ba za su gane ba in gane ko sai ka faɗi wacce take tafi fitowa fili ɗin don a gane to alƙur'ani allah subhanahu wata'ala da yawa in ya ce alfasha wato yana ko kuma yana faɗin kalmar zina ana nufi sai a ce alfasha to nan ma alfasha abinda take nufi wato zina kenan allah ya ce wallati ya atina alfahishata wayannan da suke zakke ma alfasha ai suke aikata zina min nisa'ikum daga cikin matayenku ku musulmai to ga yadda ya kamata ku yi musu na hukunci daga gurin Allah fastashidu alaihinna ku kafa shaidu wato a kansu arba'atan minkum wato mutum hudu daga cikinku kenan musulmai adalai kun gane ko ku zo da shaida kafin ku yi musu hukunci za ku zo da shaidu guda hudu waɗanda suke daga cikinku kuma su zamto musulmai in gane ko waɗanda suke adalai wanda ba za su yi ƙarya ba in gane ko Allah ya ce fa'in shahidu to idan suka aka zo da shaida su mutanen nan guda hudu daga cikinku na musulmai in suka ba da shaida akan waɗannan mata cewa sun yi zina aka samu tabbacin sun yi zina to ga hukuncin da Allah ya ce a tsaye a kansu fa amsi ko hunna wato ku kama su ku tsare su fi filbiyuti a cikin gidaje hatta ya tawaffa hunnal mauti har sai mutuwa ta zo ta ɗauki rayuwarsu abinda suke cewa hatta ya tawaffa hunnal mauti ai har sai mala'ikun da Allah ya wakilta su ɗibi rayukansu sun ɗauki rayukansu shine hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta ɗauke su aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya kawo wani hukunci na daban mun gane ko Allah ya kawo wata hanya ta daban wacce ba wannan ba wannan aya wato a farkon hukunci kenan farkon turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka hukuncin yake mun gane ko domin alqur'ani shi kansa ya sauka ne bitadarruci wato wani abu ya faru ayoyi su sauka wani abu ya faru ayoyi su sauka ko a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya a ba su ansa wa yasalunaka an yatama wal islahu lahum khair wa yasalunaka an al-mahid qul huwa adam fa'tazilu an-nisa wa yasalunaka an al-ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wa yasalunaka ma la yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin kun gane ko haka za a yi tambaya a ba da amsa tambaya da amsa ko kuma abubuwa ba kai tsaye ba aka saukar da alkur'ani domin in an saukar da shi kai tsaye an ba da hukunce-hukunce zai yi tsanani ga mutane saboda allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana hikima wato ta yadda za mu mu'amalanci mu'amalanci junanmu wato ta yadda za mu iya bi a sannu kuma wajen yada da'awa yau in ka ba da kaza gobe sai har aka gane sai gobe ka ƙara kaza kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama da ya tura wato sayyidina ali wato zuwa ga inda ya tura shi ya je ya yada da'awa kun gane ya ce to abu na farko idan ka je ba ya kasu za ka fara ba kirawo su zuwa ga addinin in sun karba kakka yaƙe su haka ne ya gaya mu'az bin jabal ko ya ce idan ka je ganin ka fara koya musu cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yi umarni da wato abautata masa shi kadai in kaga sun gane tauhidi to ka kaya musu cewa Allah ya wajabta sallah wacce ake yin ta a tsawon awa 24 wato guda biyar idan sun gane wannan to sai ka kara musu sai ka ce tofa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta azumi in sun gane haka sai ka ce Allah ya wajabta zakka haka haka hajji duka a haka sannu sannu za ka koyar da su kaga kai tsaye ba kawai mutum ya zo ya musulunta ka ce to zakka a ka fara ba shi kalma ya iya ya faɗe ta a hankula a hankula za a karantar da shi ba ba haka ba kai je in mayan kuɗi ne mayan dukiya ne yanzu ya ce to zakka kuma ya je ya bar musulunci a sannu sannu za a yi masa ala rislika kun gane ko ta wannan hikima ce ta tashri' hikmatu tashri' kenan hikima ta ba da shari'a sannu sannu a hankula a hankula za a yi ta ba da karatu har mutum ya gane addini da kyau kun gane ko to a farkon lamari idan aka ce za a ba da hukuncin kisa kai tsaye ga wadda ta taɓa yin aure ko wanda ya taɓa yin aure a jefe shi kaga abin ya musu tsanani sai aka ce to ga yadda za a yi wato duk wacce take macen da ta yi zina za a tsare ta a gida in an kafa shaidu ya tabbata ta yi zina to za ta zauna a gida ba za ta ƙara fitowa ba har sai Allah ya karɓi rayuwarta shine hatta ya tawaffa hunnal mautu aw ya ja'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya kawo musu wata hanya ta daban wacce ba wannan ba na'am kafin mu je wacce hanya Allah ya kawo wadda ba wannan ba yanzu Allah ya ce hatta ya tawaffa hunnal maut kan wani ya ce maka ya tawaffa hunnal maut at-tawaffi wal mautu bi ma'ana wahid Mu- tawaffi a larabci idan aka ce ya tawaffa aka ce ya mut duka abu ɗaya ne na'am ya tawaffa yana mutuwa ya mutu yana mutuwa ko ba haka ba to sai mala ya ce idan aka faɗa haka fasara ka annahu ƙala hatta ya mitu hunnal mautu sai ya zama kamar a larabcin kamar mutuwa ta zo ta- ta kashe su kamar dai babu wato ma'ana haka za ka kai a matsayin ƙaramar ƙwaƙwalwarka amma akwai ma'ana shine ce ma'anar da za ta samu za mu samu mu- a cikin amsar da za mu bayar ma'ana hatta ya tawaffa hunnal mala'ikatul mautu shine abin da za ka kaddara har sai mala'ikun da aka wakilta su ɗauki rayukansu sun zo sun ɗauki rayukansu sun kashe su mun gane ko shine abin da ayar take nufi kenan hatta tawaffahunnal mala'ikatul mautu har sai mala'ikun da Allah ya- ya ya abin nan mala'ikun mutuwa wanda suke karɓar rayuka sun karɓi rayuka su sun mutu kenan ba za su taɓa fitowa daga gida ba wannan hukunci shine a farko kun gane ko ma'ana ta biyu ma'ana wa hatta ya'khudhul mala'ikatul mautu wa tatawaffa arwahuhunna har sai mala'ikun wato da Allah ya wakilta su dinga ɗauk- su karɓi rayukan mutane sun karɓi rayukan su sannan su mutu kenan ba za su fito da gida daga gida ba har sai Allah ya karɓi rayuwarsu shine a takaice hatta ya tawaffa hunnal mautu ba za su fito daga gida ba hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai Allah ya karɓi rayukansu shikenan ka takaice wannan shine ma'anar Kun gane ko har sai Allah ya karɓi rayukansu idan Allah ya karɓi rayukansu me za su yi? sai su mutu kun gane ko to shine abin da yake to hukunci haka ya fara imam ibn kathir ya kawo maganganun kamar haka yake cewa kana al-hukmu fil ibtida al-islam anna al-mar'ata idza zanat hukunci ya fara a farkon turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daiman suka ce ibtida al-islam ba ana nufin ba a taba musulunci ba sai zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a suna nufin bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci ya fara kamar haka annal mar'ata cewa ita mace iza zanat idan ta yi zina kun gane ko آه، فثبت ز- زناها كو فثبت ز- زناها آه، بالبينة العادلة سيزنت تا تبتا دا شيدو شيني على البينة دا شيدا العادلة شيدا وجه تكي تعادلتي ونغاني كو سيتي حبست في البيت في بيتي زاء واتو صريتا أجدا فلا تمكن من الخروج منه إلى الم- إلى أن تموت ba zai yiwu ba ta fito daga gida har sai ta mutu kun gane ko yanzu da ai maka haka da aka kashe ka wanne fi eh wanne fi sauki da a ce mace musamman ma mace da a ce a jefe ta a kashe ta da kuma a ce ta zauna a gida har sai ajali ya zo wanne fi sauki kaga wannan ya fi sauki ta zauna da ranta ko ba haka ba da wani ɗan adam bai san mutuwa kun gane ko shi ya fi sauki ta zauna har sai Allah ya kawo hukunci wali hadha qala saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya ce wallati ya'tina al-fahisha ta ay ya'ni zina al-fahisha gashi mala yace yana nufin zina min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'ata wato daga cikin matayanku ku musulmai to ku kafa shaida wato guda hudu daga cikinku waɗanda suke adalai musulmai fa in shahidu idan suka ba da shaida shaida su ta zama daidai fa amsikuhunna to ku tsare su fil biyuti a cikin gidaje hatta ya tawaffahunna maut har sai mutuwa ta zo ta ɗauke su a waya ja'alallahu lahunna sabila ko Allah ya kawo wata hanya wacce ba wannan ba su samu wata mafitar da ba mala yace to fasabilul ladzi ja'alahu Allah hanyar da Allah ya kawo musu wacce ba wannan ba huwa nashu huwa nashu lidhalika shine annasikhu lidhalika wato abin da ya shafe wannan hukunci menene ya shafe wannan hukunci mala yace qala ibn abbas shine imam ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace kana al-hukmu kadhalika hukunci a farko ya fara haka a tsare mace in ta yi zina har sai mutuwa ya zo mata amma hatta anzalallahu fi suratun nur har sai da Allah ya saukar da ayat da ke cikin suratun nur kun gane ko fa nasakha bil jild sai ta shafe wannan ayat da bulalewa kun gane ko bulala da kuma me awur rajim ko kuma jefewa kenan sai aya ta zo yanzu ta ce idan mace ta yi zina kun gane ko idan ba ta taɓa yin aure ba za a mata bulala nawa Bulala ɗari.
eh bulala ɗari yawwa idan kuma ta taɓa yin aure Eh?
Jefewa, jefewa.
sai a jefe ta hatta mutu ko ba a taɓa ne ba to wannan shine sai ya ce to wannan shine ya zo Sun- wannan shine a matakin farko kuma ba shi kadai ba hakanan wa kazalika ruya an ikrama wa sa'id bin jubair wal hasan al basri wa ata al khurasani wa abi salih wa qatada wa zaid bin aslam wa dahhak annaha mansukha wannan ayat ta shafe wato an shafe ta da aya ta cikin suratul an nur kun gane ko ya ce wa huwa amrun muttafaqun alayhi wannan duka an yi ittifaki a kansa kenan ayar jefewa kai tsaye in dai bata taba yin aure ba ba za a jefe ta ba bulale ta za a yi kun gane ko wacce kuma ta taba yin aure ita ce za a wato a jefe ta kamar yadda ya faru a cikin lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matar da ta- ta yi zina ta zo ta ce manzan Allah ta yi zina annabi ya sa aka tabbatar ya ce to ki je ki har ki haihu yan uwanki su kula da ki bayan ta haihu ta ƙara dawa ta ce ta yace ki je ki shayar da yaro har ya samu ya, ya, ya girma ta je ta yi haka sannan manzo Allah ya zo ya sa aka jefe ta ta mutu sai ya shiga gaba ya mata sallah sayyidina Umar ya ce kai ya manzo Allah zaka shiga ki gaba kai mata sallah bayan ta yi zina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rantse da Allah ta yi tuban da da za a raba wa mutanen Madina guda nawa guda saba'in ko tamanin au kama kala alaihi salatu wassalam wato da ya ishe su wannan tuban da ta yi tuba ta gaske ta yi wannan kuma jefewar da aka yi mata ya zama mata kafara imani shi ke sa mutum ya haka shi yasa ake so a karantar da mutane in aka karantar da mutane suka karantu suka gane karatu wallahi da kansu za su je su kai kansu su ce sun yi laifi a hukunta su duk wani hukunci da manzan Allah ya na zina babu wanda aka kawo aka ce ga da shaidu aka yi da i'tiraf ne shi ko al-i'tiraf malaman usul fiqh suka ce huwa sayyidul adulla shine shugaban dalili mutum ya zo ce yayi ya ya hutar da kowa abu ɗaya mai hukunci ake so yi alkali ya kullum ana so ya zamto mai tausayi zai ce ya ce a'a anya kayi kai dai ko ka mance ya dai ta bashi uzuri ya- dan ya janye maganarsa kun gane ko saboda shari'a kullum rangwami take sai ce kai dai je ka ka dawo ka dai abin nan har sai mutum imani ya ce eh shi dai yayi yayi laifin nan kun gane ko sannan a hukunta shi amma ba a zo musulunci ba- bai samu wato ya fara da a yaƙi mutane ba a'a karantarwa karantarwa karantar da imani da yawa sahabbai sun gane addini sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda tsoron Allah in aka karantar da mutane tsoron Allah wallahi ba sai ka je ka kai banki kuɗin ka ba duk abin da ka tara zaka iya tara zaka iya zama da shi a gidanka saboda kowa yana jin tsoron Allah kowa yana jin tsoron ya taba abin da ba nashi ba to duk abin da yake jawo mana musibin nan zalunci da rashin gane addini shine idan aka gane addini kenan karantarwa ita ce farko kun gane da yakar abin da yake cikin zuciya mara kyau a maida ta ta zamto wankakkiya dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat sal- salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb in zuciya ta gyaru dukkan komai zai gyaru Allah ya gyara zukatanmu to wannan shine mataki na farko da aka bi bayan an shafi wannan aya sai aka zo da ayatul rajm ko kuma aljild kun gane ko wacce bata taba aure ba a bulale ta Eh?
karanta ayi
an karanta tana a karanta ayi ko oh bismillah eh a- ayar da ta shafe wannan cikin suratul nur Allah ya ce min الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة na'am ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mazinaci namiji sai aka fara da mace, wazzaniyatu, aka fara da mazinaciya mace, wazzani da mazinaci namiji. Malamai suka ce menene hikimar da yasa aka fara ambatan mace a matsala ta zina. Suka ce domin bai yiwuwa a aikata zina sai da taimakon mace. Inda mace za ta shiga ta mutunci, ta yi sutura mai kyau, to duk shaidancin shaidani sai dai ya ce to wannan ba yadda muka iya ba zai iya tunkarar ta ba no amma ga abu a fili shaidan sai ya raya mutu mace ko da mummuna ce sai ya raya masa ce to kalli can kalli can shikenan sai ya je ya mata magana ya mata sallama daman ana farawa da magana daga nan sai ya haduwa a badar eh, abin nan eh, mau'id na randevu ake cewa ko daga nan kuma sai magana daga magana kuma sai a je a afka zina Allah ya mana tsari amin to duk idan an sittirce jiki an bace ba ta sa kaya wanda suke nuna tsiraici to ba za a taba nemanta da alfasha ba kun gane ko daga mace ta rufe jikinta to shikenan an gama bi izinin lahi ta'ala ko shaidan na za- na gaske na aljanu sai ya haƙura da ita sai dai wasu fitintunun kuma na daban amma dai zina insha Allah shikenan shi yasa to Allah ya ƙar- ya fara da azzani kun gane ko sai ya ce to mazinaciya mace da mazinaci namiji a yi musu bulala ɗari in sun yi wanda ba su taɓa yin aure ba kenan kun gane ko sannan a lokacin da za a yi musu wannan kun gane ko Allah ya ja hankali ya ce in dai har kun kasance kun yi imani da Allah da manzansa to kada ku sake wai tausayi ya kama ku ha haula ba mun gane wa Allah da manzansa sun fi ku tausayi Allah ya fi kowa tausayi shi yana ya san hikimar da yasa aka yi don ya kare mutuncin ku ne shi yasa ya ce a musu haka tunda Allah baya son ka- a zubar da mutuncin dan adam kuma sai shi ya je ya zubar da mutuncinsa to kaga ya kamata a bulale shi gaskiya shi yasa mutumin da aka ce kai ya sha kwaya hankalinsa ya taɓo ya je ya sha kwaya ya sha giya sai aka ce shi ma me a bulale shi saboda me ya zubda ba a yadda wani ya zubda ma da mutunci ba ko kazafi wani ya ma sai an- an mai hukunci to kai kuma ka je ka yi ba sai a hukunta ka ba gaskiya ne dan ka zuba wa da kanka kima sannan Allah yake cewa a cikin wannan aya ta cikin suratul Ru- eh, nur yace in za a yi hukuncin kuma a tattaro mutane a yi a gaban mutane ka a yi a boye domin ya zanto mai izina ga sauran wanda suke aikata irin wannan laifi wani in ya ga an yi haka ba zai kara ba shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda da ɗansa ya yi wannan ya aikata wannan aiki sai aka je aka yi mai hukunci sai an- sai sai ya umar ya ce a ina kuka hu- kun hukunta su aka ce an hukunta shi amirul mu'mini ya ce a ina suka ce a- an ɓoye shi ne an yi shi dan gidan babba ne ya ce la a je a sake a tara jama'a a yi masa hukunci kowa ya gani Allahu akbar waye su waye masu kwatanta mulki na sayyidina umar haka ake yi to doka ta hau kan kowa na'am kun gane ko ko dan waye Allah ya sa mu dace amin sunna wannan kenan sai mu je aya ta gaba alaram
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazani ya'tiyaniha minkum mutum biyu daga cikinku kun gane ko ya'tiyaniha damir ya'udu ila alfasha wacce aka gabatar kun gane ko kenan mutum biyu daga cikinku waɗanda suka zankewa wannan alfasha dai ta zina fa'azuhuma wannan ana magana da maza ne maza guda biyu kenan mutum biyu maza waɗanda suke daga cikinku ko musulmai ko ko muminai wanda suka zakke ma wannan alfasha ta zina wasu malamai suka ce to luwaɗi ake nufi kun gane ko daga cikinsu akwai shi mai jalalain ya ce wallazani ya atiya ne haminku ya ce ai alfasha azina auliwa to duka biyun shi ya kawo kuma haka ya kamata ka ce mutum biyu da suka zakke ma alfasha daga cikin maza kenan ta hanyar zina ko kuma luwatsu kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce su kuma ga hukuncin su fa'azuhuma a cutar da su a musguna musu ka san musgunawa ko a ta yi musu abin da za su ji ba daɗi a ibn abbas allah ya ƙara masa yadda da ya zo fassara fa'azuhuma a cutar da su a musguna musu sai ya ce a bige su da takalmi su a wancan lokacin an bugi mutum da takalmi an wulakanta shi kun gane ko to shine fa'azuhuma ku cutar da su ko ku musguna musu fa'in ta ba idan ku suka tuba wa aslaha suka gyara ayyukan da suka yi marasa kyau zuwa ga kyawawan ayyuka fa a'ridu anhuma to ku kau da kai daga barin su ku kyale su kenan lokacin da duk suka tuba suka gyaru to ku kau da kai daga barin su inna allaha lalle allah kana tawwabar rahima ya kasance mai karɓar tuba ne kuma mai jinƙai ne malamai suka ce wannan aya ta biyu ta keɓanta ga maza hukuncin maza ne kaga can mun ji hukuncin mata tsarewa a gida su kaɗai ko a farkon lamari kafin a zo a ce in ta taɓa yin aure a jefe ta in ba ta taɓa yin aure ba a bulale ne ta bulala nawa to kaga su kuma maza a karin farko in namiji ya yi zina shi kuma za a bige shi da takalmi a wulaƙanta shi kun gane ko a musguna masa duk abin da yake ba daɗi a yi masa kun gane ko a kyare shi a kyamace shi duka ne ya damu kun gane ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma idan sun tuba sun gyara kun gane ko to in sannan fa'aridu anhuma to a kyale su wasu malaman akwai maganganu da malamai suka wasu suka ce wannan hukunci to mata ma za a yi musu haka wancan matan da aka ce a tsare su a gida to ba za a kyale su haka ko sai an hada musu da wannan su ma a dinga kyararsu ana wulakanta su ana cutar da su ana musguna musu kun gane ko saboda abin da suka kasance kenan sai ya zamto mata suna da me hukunci guda biyu a tsare su a gida ana kuma wato matsa musu ana musguna musu kun gane ko su ko maza hukunci guda ne kawai za a ci gaba wasu suka ce ma a dora su akan a shafa musu bakin bakin fenti kama a sa musu gawayi a ɓata fuskar su a ɗora su akan jaki akwai malamin da suka faɗa haka kun gane ko duka dai nau'i ne na wulaƙantarwa a gane su to sai wasu malamai suka ce a nan kenan aya ta farko ta keɓanci mata maza ba za su shiga ciki ba wannan kuma magana ita ce tafi inganci kun gane ko domin duk hukuncin da ya zo don mata baya shiga ya shafi maza amma duk hukuncin da ya zo a kan maza yana shafan mata kun gane ko in allah ya ce in lallazi na amanu ko ba a ce ba a kawo da miri na mata ba amanu suwaye maza ko to mata sun shiga ciki kun gane ko in allah ya ce in lallazi na tabu sai waɗanda suka tuba maza ne amma mata sun shigo ciki to yanzu hukuncin can mata ba za su shiga ba na cewa maza ba za su shiga ba na cewa a tsare su a gida kun gane ko har sai mutuwa ta zo amma hukunci na biyu da aka ce a musguna musu fa'azuhuma to mata ma za su shiga ciki kun gane ko kenan suna da hukunci biyu maza na da guda a farkon lamari kafin wannan aya ta cikin suratul nur ta zo azzaniyatu wazzani kun gane ko to wannan kenan daga cikin maganganun malamai to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wato fa'in tabu idan sun tuba wannan ke nuna cewa duk zunubin da mutum ya aikata ko da ya kai shirka inda ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai karbi tubansa kun gane ko domin Allah ya ce inna Allah kana tawwabar rahima abinda dai ake tsoron ga mutum kama ayar da zamu zo mu karanta shine mutum ya jinkirta tuba gaggawa ka tuba kadde ka sake ka je gaban Allah baka tuba ba kun gane ko to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce to idan suka tuba suka gyara ayyukansu wa aslaha suka gyara fa'aridu anha anhuma afwan fa'aridu anhuma to ku kau da kai daga gabarinsu dangane da cutar da su ɗin da kuma musguna musu inna allaha kana tawwabar rahima lalle allah ya kasance mai yawan karɓan tuba ne kuma mai wato jinƙai ne mai tausayi ne shi ya sa ma idan mutum ya tuba allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubansa a ƙarƙashin wannan aya wato ibn abbas allah ya ƙara masa yadda kamar yadda muka gabatar ya ce da Allah ya ce fa'azuhuma kun gane ko ya ce ai wallazani ya fa'alani fahishata fa'azuhuma fa'azuhuma qala ibn abbas wa sa'id bin jubair wa ghayrihima wato ibn abbas da sa'id bin jubair da waɗansu su ma a ƙarƙashin fa'azuhuma suka ce ai bishatan hadda zagi su suka ce a ɓace shi a ce ka gan shi can mutumin banza ka je ka aikata barna maimakon ka je ka yi aure kai dai baka da kirki duka ai ɓaci kenan ko to shine a ɓace shi shine ce bishatmi kenan ta hanyar zaginsa da ɓacinsa in ji ibn abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce wata ayir afwa da aibata shi mun gane kunyatar da shi wata ayir da kunyatar da shi wadarbu bin na'ali da duka bugu da takalmi ɗazumin gabatar da shi ko ba haka ba da bugu da takalmi ya ce wa kanan hukumu kazalika hatta nasakahu Allahu bil jildi aw rajmi haka hukunci ya kasance a farko sai da Allah ya saukar da wannan aya ta cikin suratul nur ta zo da me bulalewa da kuma jefewa har mutum ya mutu ko haka nan ikrama wa ata wa hasnul basri wa abdullahi bin kathir suka duk wa'annan sun faɗi wannan maganganu hakanan imamu siddi duka sun faɗi wannan maganganu Allah ya ƙara musu yarda ko kuma bice Allah ya musu rahama mujahid ya ce nazalat fi rajulaini idza fa'ala kun gane ko wannan ayat ta sauka ne dangane da mazaje guda biyu wa'anda suke aikata wato me luwaɗi ya ce la yukanni wa ka'annahu yuridul liwat Allah yana so ya ce wato ya faɗi luwaɗi kamar yadda aka suturta zina aka ce fasha to su ma maza an suturta ana nufin aikin mutanen annabulu shine namiji ya zakewa namiji wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun gane ko a hadisi wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'aytumuhu duk wanda kuka ga kun gane ko ya'malu amala qaumi lutin yana aikata aiki irin na mutanen lut kun gane ko shine luwati faqtulul fa'il wal maf'ul bihi ku kashe wanda ya aikata da wanda aka aikata masa kenan shi luwadi ya fi zina kun gane ko da wanda ya aikata da wanda aka aikata da shi duk za a kashe su wasu malaman suka ce har dabba amma masu yi da dabba kun gane har dabbar da aka yi da ita kuma sannan ita ba a cewa wane ya taba aure ko wane bai yi taba aure ba kun ga shi yasa aikata alfasha ta luwaɗi ta fi ta zinamu Allah ya mana tsari a yau ku gashi nan da siga ta neman duniya ana ta abin nan yanzu mazaunan maza samari waɗanda ba su son su yi aiki sun zama ba mene ake cewa lisefa sai ko kawai su da abin ma baya tsaya a yanar sai ka je shaguna na sai da hush hush din ma- hush hush ake cewa ko wanda ake sa ma yara pampers wato hadda na maza sai ka ji ana cewa na dattiza ne wanda suka tsufa wallahi samari ke siya suna sa saboda duk ana babu aikin yi ana amfani da su ana rarake su sai ya zamto bayan gida baya tsaya sai ga mutum yana yawo da turare mai kamshi nan ko mazaune sun- har tsutsa tana fitowa kaga dai ba a ba Allah ba a duniyar ba a ji daɗi ba sannan a lahira kuma za a je a gamu da Allah kuma duk waɗannan ana yi ne fa ba wai don sha'awa ba wasu da yawa wasu don neman duniya ne me za a samu a duniya Allah ya mana tsari amin Allah ya tsare mu amin to mu bar shi haka mu tafi aya ta gaba
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما na'am وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت na'am حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Inna mattaubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalati. Kaɗai dai, wato karɓar tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala lillazina ya'maluna su'a dangane da waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin, wato suna masu kuskure ko kace suna masu jahilci.
na'am kun gane ko to ita kadai ta karɓar tuban da Allah yake karɓar tuba shine waɗanda suka aikata mummunan aiki ba tare da suna sana ba kun gane ko suka aikata shi bisa jahilci sun mai tubuna sannan sai suka tuba min qaribin a kusa wato kadai Allah yana karɓar tuba wato bayansa ne ga waɗanda suka aikata mummuna a halin rashin sani sannan sun maye tubuna sannan suka tuba min ƙoribin wato a kusa wannan su ne wanda Allah yake karɓa matubansu fa'ula'ika ya tuba Allah alaihim to wa'annan su ne wa'anda Allah yake karɓar tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani kuma mai hikima gwani duk abin da ya sanya shi a wani guri to ya dace da a wannan gurin da Allah ya sanya shi to a ƙarƙashin wannan aya akwai maganganu da za mu kawo da Allah ya ce inna mattaubatu ala Allahi mun gane ko daman muka ce baya halatta wato mut- al-istiwa al- al-istiwa ko al-isti'la ala Allah kun gane ko cewa wani abu yana saman Allah domin huruful jarri tanuhu ba'daha ba'd harufan jarra suna sashinsu yana wakilci ga sashi ba za ka zo ka ce alallahi saman Allah ba a innamat taubatu alallahi ai ilallahi tuba wanda Allah yake karba shine izu- zuwa ga Allah haka za ka fassara kenan lalle tuba cikakken tuba wanda Allah yake karba zuwa ga bayi ko ga bayansa to shine waɗanda suka aikata mummuna a rashin sani bisa jahilci ko bi jahalatin bisa jahilci sun mai tubuna min qarib sannan su tuba ga sharadi sannan su tuba a kusa to anan su tuba a kusa me ake nufi idan mutum ya tuba a nesa Allah ba zai gafarta masa ba ko ko me Allah yake nufi kun gane ko fa ulaika atubu alaihim wa ana taw- eh, eh, inna Allah kana aliman hakima ko wa kana Allahu wa kana Allahu aliman hakim hakima to anan mala yace da Allah subhanahu ta'ala saboda me kaifa qala innamat tawbatu ala Allah wa lam yaqul Allah bai ce ba innamat tawbata ala al-abdi Allah yace kad- yace tuba ga Allah shin Allah akwai wanda zai wa laifi har ya tuba eh sai aka ce tuba ila ala Allah ko ba haka ba Allah bai ce innamat tawbatu ala al-abdi ba na'am kaga saboda yan shubha sai ce ma anna taubata wajibatun ala al-abd tare da cewa wajibi ce tuba akan bawa Allah ramma menene yake nuna cewa tuba wajibi ne zuwa ga Allah shine ya ayyuhal ladina amanu tubu ila tubu ila Allah taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum aya dake cikin suratul ah, tahrim ko Allah ya ce ya ku mu'minai tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ko ba haka ba taubatan nasuhan tuba ta gaskiya kun gane ko to kaga a wannan ayan malamai suka ce to tuba wajibi ne bai halatta mutum yana sako ya gano sako ne ba kuma ya zauna ya ki tuba kun gane ko to sai ya ce amsar da za a bayar shine kulna ma'anahu inna ma qabulu taubata ala Allah bi hadfil mudaf kun gane ko yadda magana take shine kadai dai karɓar tuba ga Allah Allah ya karɓi tuba zuwa ga bawa to ga yadda abin yake in har kana son ka gane ya Allah yake karɓar tuba na bawa to shine mutumin da ya aikata abu bisa jahilci ya gano daga baya wannan abun barna ce sabo ne sai me sun mai tubuna ko min qarib sannan ya tuba a kusa Ta- wannan amsa ta farko kenan ta biyu annal ma'ana taubatu mi- min Allah rujo da ma'anar tuba a lugha a yare shine komawa mutumin da ya tafi ya wuce abin da Allah ya ce ka a wuce sai ya gano sai ya dawo shine rujo alal abdi bil maghfira sai ya dawo zuwa ga Allah dan ya samu gafara ta Allah wa rahma da rahma li'anna taubata domin ita tuba fil lokaci a yare arruju tana nufin wato eh, dawowa to kalmar bi jahalati da Allah ya ce bi jahala wato da jahilci me jahilci shine rashin sani ko ba haka ba kenan baka san abu ba dan an ce maka jahili ba kakka ji haushi rashin sani ake nufi amma dai ba wanda yake so a ce mai jahili ko wanda bai san komai ba ya fi so a ce mai malam ko ba haka ba to a jahilci kina ya ce walau alima bi gairi jahala walau amilahu bi gairi jahalatin to koda wanda ya aikata sabo ya aikata shi da gangan ba da jahilci ba to shi ma jahili ne domin rashin sanin hukuncin Allah shi yasa ya aikata shi kun gane ko yace summa ba ƙubilar taubatu ai ko da wanda ya ja- ya- ya san abin da ya aikata ɗin laifi ne ya aikata shi to in ya tuba dai Allah zai karɓi tubansa ko ba haka bane ba ya ce ƙulna za mu face ma'anahu bi jahalati bi ƙadiri ƙubihil ma'asiya an ce bi jahalati saboda gwargwadon munin ita saɓo saɓo yana da muni shi yasa Allah ya ce bi jahalati domin da mutum ya san irin abin yadda saɓon Allah yadda yake fusata Allah da bai aikata shi ba kun gane ko wa ma'anahu ya ce annahu maslubun kenan ma'anarsa tana nan kenan ko da mai ilimi ne ya aikata shi sunan shi jahilci don mai ilimi idan ya saba wa ilimin nasa shi ma ya yi jahilci kun gane ko domin rashin aiki ai ƙauyanci ba zama a ƙauye ba ne ko ko ba haka ba akwai ɗan birnin da yake zama ɗan ƙauye mana in bai san addinin shi ba ɗan ƙauye ne mana ko ba haka ba kana ya ce kamalin ilmi bihi ya ce bi sababin la'asi jahilun bi zalika halin mubasharatihi ma'asiya wato ko da malami ne idan ya aikata sabo to a lokacin da yake aikata sabon sunan shi jahili ya ce bi sababi ghafalatil hawa saboda son zuciya ya rinjaye shi wanda son zuciya ya rinjaye shi to anan ya zama jahili kun gane ko wa tazyinu shaytan da kuma kawatawa shaytan abu mummuna ne sai ya sa ka ka aikata shi duk muninsa sai ya ce ma kai ai abin nan ne kyakkyawa ne kun gane ko to kaga wannan abin da shaidan zai farauci zuciyarka ya- mummuna abu ya kyautata maka shi ya zamto wato kyakkyawa kaga wannan duka yana nuna jahilci sannan sai nuku- nukuda ta gaba da Allah ya ce sun mai tubu na min qarib sannan ya tuba a kusa ma annahu law taba ba'da ba'da dhanbi min ba'id da zai tuba bayan ya aikata laifin lokaci mai nisa mutum ya shekara goma yana aikata sabo ai yayi nisa da yawa ko ba haka ba to da zai tuba tuba na gaskiya kun gane ko na'am Al- Allah zai karbi tubansa ko ba haka ba qubilat tawbatu za a karbi tubansa ko ba haka ba duk wanda ya aikata sabo duk tsawon aikata abinda dai ake so ka tuba kafin mutuwa ba mai kyau in gane ko sai malam ce tum amsa anan shine qulna laysa al murad bil qarib bil qarib bi qarib da Allah ya ce thumma yatubuna min qarib yace laysa al murad bil qarib ba ana nufin qarib kusa ba muqabilul ba'id Na'am.
a wanda yake akasin wato nesa ba shi ake nufi ba sai ce iz hakamnahuma wahidu idan muka ce haka ne yace bal ma'anahu ma'anarsa kun gane ko qabala mu'ayanati sultatil mauti kafin mutuwa ta zo ta mamaye shi abinda ake nufi kafin mutuwa ta zo makoshi kun gane ko domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbata min 'abdi ma lam yukarri yugharghir ko ba haka ba au kama qala alaihi salatu wassalam na'am Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bai zo gargara ba menene gargara shine magagin mutuwa ya zo masa kamar yadda shaidan sai da ya ga mutuwa ta zo masa abuwan fir'aun na'am sannan ya ce ya yi imani ko ba haka ba Hmm.
to duk wanda ya tuba a wannan lokacin lokacin da mutuwa ɗacin mutuwar ya zo to ba a karɓar tubarsa shine min qarib wasu malaman suka ce kai duk mutumin da ya tafi likita jinya ta ajali bai tuba ba to kawai ya zama bai tuba ko da ya tuba a gadon asibiti bai tuba ba wannan su ma akwai magana malamai sun faɗe ta amma dai ba ita aka rinjaya ba na'am ko da ya je gidan likita ya yi sati wato kafin ya mutu da kwana ɗaya ko da saura awa biyu ma ya tuba Allah zai karɓi tubarsa Allahu akbar tunda kafiri zai yi kafirci shi bai ma musulunta ba gaskiya ne yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya haɗe ya mutu shikenan Allahu akbar al-islamu yajibu ma qablahu Hmm.
musulunci ya shafe duk abin da ya gabata na shakiyanci da ya yi da kafircinsa ya ci me za mu ce ya ci bonus za mu ce ko ba haka ba na'am to kaga Allah ya masa wato kata eh, danga Gyaɗar dogo.
gyaɗar dogo to bari mu ce gyaɗar dogo an fi gane ta na'am ko Allah ya masa baiwa ya masa kyauta na'am ya samu shirya Hmm.
to shi yasa maganar da za a ɗauka ita ce mutumin da duk ya tuba kafin ma- wato mutuwa ta zo masa kun gane ko makogaro wannan wato tubansa Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansa shi yasa ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah shi yasa atta ammunsa Abu Talib lokacin da ya zo zai mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya am ya kai baffana ka faɗi wata kalma wacce zan tsaya in tsayin maka in tsaya a gaban Allah in ce ga hujja kai fa ka ka musulunta gane ko wacce za ta zamto za a tsaye da hujja a gaban Allah a ce kai fa ka samu imani ya yi kokarin ya faɗa suka zuga shi suka ce kai ka bar hanyar kakanninka da iyayenka suka sa shi ya ƙi karɓa duk soyayyar da ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya ba shi kariya yayi komai amma bai karɓi musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin yayi masa ya dame shi to sakamakon darajar abin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na tausayi da kariya da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance zai samu ceto na rangwami a dawo da shi saman wuta ya zamto yana saman sauran kafirai amma duk da haka kwakwalwarsa tana ta farfasa to saboda bala'i na wuta Allah ya mana tsari Allahumma
wannan kenan to kenan mun gane cewa a, min qarib abinda take nufi wato ya tuba kafin wato lokaci ya ƙure ya tuba kafin mutuwa ta zo masa makogar ko ba haka ba na'am
Uh, domin Allah subhanahu wata'ala ya ce uh, a wata ayar kamar yadda ibn Abbas yake cewa hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'ana ita ce abinda Allah bai yarda da shi ba walaysat at-taubatu kamar wacce zamu karanta tana nan tafe bari mu bari uh, mu karanta ta Allah subhanahu ka ja ta ko na'am Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya nuna dai tuba wanda Allah yake karba shi ne tuba wanda aka yi shi a lokacin da ya kamata a yi shi. Mun gane ko?
na'am Ah, Imam wato eh, Abdurrahman al-Akhdari ya kawo shururut tauba ko ba haka ba? Wa shururut taubati annadamu ala ma fata ko?
na'am Ah, wan niyatu Allah ya'uda ila dhanbin wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha.
in kana mutum in kana mutalabbisan biha ya kawo uku sharaɗan tuba guda uku da mai alari ya kawo yin da na sani mutum ya ji ba daɗi ya ce ka da ma ban aikata ba kun gane ko da yake na ko sannan da yin niyya ba za ka ƙara yin wannan laifi ba har abada in ka gama ka gama ba wanda zai je ya koma yau ya yi ya koma ba kun gane ko na'am sannan kuma da barin sako a lokacin da kasancewa saban ne kawai ka bar shi kakka ce to bari mu dinga dai a nan da shekara in muka kai shekara arba'in da biyar sai mu daina wani ma hajji ma baya zuwa sai ya gama sako sai ya ce to ai har yanzu lokacin daina laifinsa bai ba ba zai je hajji ba suna nan da yawa suna da hali su je hajji sun ce a ba su gama ma sha'a ba tunda wato ran nasu a hannunsu yake ko ba haka ba Mm.
mutum bai sani ba cewa in ya kwanta gobe zai tashi amma ya dinga sako ya mance da, da, da kamun Allah bacci haka mafa mutuwa ne ba in Allah ya ga dama sai a zarce ba wanda zai tashi gaskiya ne shi yasa mutum ya ji tsoron Allah ya- ko da yaushe ya dinga tuna Allah subhanahu wa ta'ala to wannan idan sabo yana da alaka da Allah kenan in kuma yana da alaka da bawa to sharuɗan daga uku sai su koma hudu shine a abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi a cikin riyadus salihin wato imamun nawawi ya kawo cikon na hudu idan yana da alaka da bawa to dole sai ka dawo da haƙƙi in ka ci dukiyar wani istighfari baya shafi duk cin dukiyar wani in gane ko sallah da hajji da sadaka baya shafi haƙƙin wani kakka je ka saci kudin al'umma ka gina masallaci ka ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wallahi in dai ba haƙƙin mutane sai ka shiga wuta ko ka biya su na'am in gane ko na'am dole sai an dawo da raddul mazalim in ka cutar da wani sai ka biya shi in mutum ka zo ka ce ka cutar da shi ya yafe maka sai ya ce maka to me ka yi mini to sai ka gaya masa abin da kai mini in ya ce wallahi ba zai yafe ba sai ka gaya masa kai kuma da aka zo aka ce ka yafe ka yi haƙuri ba sai ka ji ba dan in ka ji wata ba za ka yafe ba ko ba haka ba haƙƙi eh ka yi haƙuri dai ka ce to shi kenan amma dai kakka sake amma duk mutumin da ya kasance wallahi mu ji tsoron Allah duk mutumin da ya sake ya mutu da haƙƙin wani ya shiga uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'addun al huquqa ila ahliha yawm al qiyamah wallahi tabbas sai an dawo da haƙoƙi ga masu su a ranar al hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarra har akuya wacce take mai kaho idan ta soki akuya wacce take mara kaho a ranar lahira sai an musu hisabi kun ga makomas dabbobi ƙasa za su zama in an gama musu hisabi amma sai an musu hisabi wannan dabba da dabba to ina dabba da mutum ko mutum da mutum kuma watakila ma ba mutum ɗaya ka zalunta ba watakila suna da yawa wasu ma kamance da su wasu sun mutu to ya za a yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake kudusi wanda Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni kaina in ji Allah ba Allah da ya halicce mu ce na haramta mu kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharraman na sanya shi tsakaninku ya zamto haramun fala tadhalamu kada ku yi zalunci to kaga duk mutumin da ya san akwai haƙƙin wani dan uwansa to yi gaggawa ya je ya nemi afuwa ko ya mayar masa da abin nan abin nan dukiya ne ko mutuncinsa ko kage kai masa ƙwarya kai masa kazafi to ka yi ƙoƙari in ba haka ba za a je lahira ka zama mutsiyaci a can domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ya ce kun san waye matsiyaci suka ce na'am ya rasulullah shine wanda baya da zinare ba shi da azurfa suka ce manzo Allah ya ce al-muflis fina wato mutsiyaci a cikin mu shine wanda zai zo lahira yayi sallah daidai yayi azumi daidai yayi zakka daidai hajji daidai komai na alheri ya zo da shi lafiya lau tsakanin shi da Allah amma faƙar shatama haza wa akala mala haza wa ƙazafa haza wa daraba haza kun gane ko ya ci dukiyar wane ya yi wa wane ƙazafi ya zagi wane ya kashe wane ya yi kaza dai duka haƙƙunan mutane sun hau kan shi to yanzu ya za a yi a lahira ba a zuwa da kuɗi da ayyuka ake zuwa na'am in alkaidin nan naka da ka zo da su sallolin sai a dinga ɗiba ladan sallah ana biyan jama'a ana biyan su duk wanda ka zalunta a ɗiban ladan nan naka na sallah da azumi da zakka duk a biya su in sun in sun kare ayyukan alkhairi kuma ba a gama biya ba to waɗancan waɗanda su suke da zunuban nasu kuma su kuma a lahira ka san dai ba wanda zai ce na yafe wallahi ba wanda zai yafe wani ka ce kana kai ma ta kanka kake sha za ka yi menene ya ubangiji a nemo mun haƙƙina ina da wasu zunubi akwai daman akwai sallah ta kwana kaza da ban yi ba da bai yi ba ko ba haka ba to zunubin ta a ɗora mishi a maimakon zaluncin da ko ba haka ba a maimakon zaluncin nan da ya muni to haka duka laifukan waɗanda ka zalunta sai a dinga ɗebowa ana zubawa ana zuba ƙarshe a kora mutum wutar jahannama to kaga wannan shine musiyaci to wannan famin da manzon Allah ya ce ya zo da ayyukan daidai kai yanzu a wanga zamani wa za a wa shaida yayi sallah daidai yayi azumi daidai yayi zakka daidai cikin waɗanda suke zalunta mutane domin wanda yake zaluntar mutane wanda yake saban Allah kana ganin saƙon nashi ka san ma sallar ba ta yi daidai ba domin Allah ta inna salata tanha anil fashai wal munkar sallar in ta yi zama sallah to tana hana mai alfasha da munkari duk wani zalunci ba za ka yi shi ba inda kana yin sallah daidai to wannan kaga sai mun yi taka tsantsan mu shiga taitayin mu Allah ya mana tsari wallahi mutum ya kula da haƙƙin bayan Allah ka kula da haƙƙin tsakaninka da iyalanka tsakaninka da makotanka tsakaninka da abokanan sana'arka abokanan aikinka kakka dinga shirya wani makirci wallahi Allah yana kallon ka kuma Allah ba zai kyale ba mu ji tsoron Allah mu yi zamantakewa hatta da dabbobin da muke kula da su kan mu dinga barin su da yunwa da kishirwa ballantana kuma waɗanda muke wakilta ko muke jagoranta cikin mutane kada mu zalunce su koda da magana ne kada ka cutar da mutum ko da da magana ne wallahi in ba haka ba zai nemi haƙƙinsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana tsari to wannan tuba in tana da alaka da dan adam dole sai an dawo da raddul mazalim wato zaluncin wanda aka zalunta sai an dawo da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laysatut tawbatu ko tuba ba ita bace kun gane ko wato ba tuba wadda Allah yake karba ba irin wannan bace ita ce walaisatu taubatu Allah subhanahu wata'ala ce ba tuba bane lillazina ya'maluna sayyi'ati dangane da waɗanda suke aikata munanan ayyuka kun gane ko sai Allah ya ce me hatta idan hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo wa ɗayan su kala sai ya ce inni tubtu la'ana to Allah na tuba yanzu sai da ya ga mutuwa ta shake shi sai ce Allah na tuba Allah na tuba walaysa tutawwatu wannan ba tuba bace kun gane ko duk wanda zai ƙi tuba har sai da mutuwa ta zo ta shaƙe shi zai ce ya tuba yana magagin mutuwa to wannan walaysa tawbatu ita ce irin tubar fir'auna Allah ya mana tsari Amin.
shi yasa Allah bai karba ba kun gane ko hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al-ana sai ce ni na tuba yanzu Allah ya ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar hakanan waɗanda suke mutuwa suna kafirai kamar yadda Allah baya karɓar tuban waɗanda ba sa tuba sai da mutuwa ta zo musu wuya to hakanan Allah baya karɓar tuban wanda suka mutu kafirai kai ta ka taɓa na Allah ya karɓi tuban kafiri a lahira zai tuba a'a a duniya zai tuba sannan Allah ya karɓa shi yasa Allah ya ce to ulaika wa'annan a'tadna lahum azaban alima mun musu tanadi na azaba wacce take mai raɗaɗi kenan da wanda zai ki tuba har sai wato mutuwa ta zo makogaro da kuma wanda zai mutu yana kafiri to duka babu su da tuba a gurin Allah subhanahu wataala sai dai me zamu bambance wannan zunubi ya bai kai kafirci ba na'am.
to za a sa shi a wuta gwargwadon wanke masa zunubin sa sannan a kai shi aljanna domin duk mutumin da ya mutu da ƙwayar zarra na imani duk wahalar da ya sha ta ƙarshe ko da ya zama garwashi ya zama garwashi to wata rana dai Allah zai gama yi masa azaba ya dawo to wallahi kakkai burin ko da minti ɗaya ka shiga wuta gaskiya gaskiya domin muni ɗaya na lahira a gurin Allah wuni ɗaya kwana dubu ne fa dubu hamsin kwana dubu hamsin wa inda wa inda yawman inda rabbika alfi- ka alfi sanatin mimma ta'udun rana guda da muke gani ta Allah in mun kwatanta rana gudan mu da ta gurin Allah to kamar kwana dubu hamsin ne ka alfi sanata alfi sanatin shekara shekara shekara afwan kun ji ma an ƙara shekara dubu hamsin na'am alfi sana aka ce sana ba a yau ba rana guda da muke gani tamu wannan a gurin Allah to irin wannan rana guda ɗin ka alfi sanata ka alfi sanatin kamar kwana dubu hamsin ne shekara dubu afa kamar kwa- kwana shekara dubu hamsin shekara dubu kwana a ko in ce shekara dubu hamsin Shekara dubu.
ina ta cewa kwana alfi shekara kamar alfi sanatin ne kamar shekara dubu hamsin shekara ka taɓa ganin mutumin ma da ya shekara dubu a shekara duniya dubu shekara dubu akwai alfi sana ko ba alfi alfi sa- eh, abin nan ba kamsa alfi sanata eh ba kamsa alfi sana ba kamar shekara dubu dubu hamsin dubu
kamsina a'a shi ne dubu hamsin a'a wa inna yawman inda rabbika wa ka alfi inna yawman inda sanata.
rabbika ka alfi sanatin na'am alfi sana shekara dubu shi ne da abin da na fara faɗa farko na'am na'am ka alfi sana afwan na'am ka alfi sana shekara dubu afwan kenan dai kwana guda irin tamu to a gurin Allah sai ta kai shekara dubu ka alfi sanatin min mata uzun kamar shekara dubu wacce kuke irga to ka taba ganin ma dan shekara 200 duk dai abin ka dai ka ga dan shekara 100 da wani abu shi ma da kyar zaka samu to ka gaya masa shi irin wannan mai shekara 100 da wani abin fata yake Allah ya karɓi rayuwarsa a duniya fa kenan ba a lahira ga wanda ya je ya laifi nan duniya yana cewa Allah Allah ya ɗauki rayuwarsa saboda ya gaji da duniyar ba a fa wuta aka sa shi ba a duniya yake to kaga wanda ya je Allah ya kakka dinga cewa Allah dai ko da mu shiga mu fito ne wallahi kakkai fatan haka ka yi kokari ka shiga ka tafi gaban Allah da imani ka tafi ko da dai da rarrafe ne da gudu kar dai ka wada cikin siradi Allah ya mana tsari wannan aya ina ga mun zo gobe muna iya mu dan dawo sai mu kara maimaita wasu abubuwa kaɗan sai mu ci gaba da aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah